أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أسوا كانوا يعتدون الله تبارك وتعالى yana gaya mana munanan hali da rashin gode Allah irin na bani Isra'ila wato Yahudawa jiya mun kwana da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi Musa lokacin da suka ji kishirwa suka bukaci shan ruwa aka ce ka buga da sandan nan naka wannan dutse da ya bugi wannan dutse sai ya kyakkece ilan dila goma sha biyu kowace al'umma daga cikin al'ummai guda goma sha biyu ta san gunda za ta je ta sha ruwa aka ce musu ku ci ku sha daga arzikin Allah sharaɗi dai wala ta saufil ardi mufsidina kar ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu zub da jini wa iz qultum ya Musa wa zukurka tuna iz yayin da qultum kuka faɗa ko ku asalin ku iyaye da kakannin kuka ce ya Musa kuka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin mu fa kullun abinci iri ɗaya ba za mu iya haƙuri ba kakanninsu ne suka ce su ba za su iya haƙuri a abinci iri ɗaya ba wato kullum ana ba su wannan 'ya'yan tsuntsu masu nama masu kitse da kuma ruwan sha mai kama da zuma wai sun gaji ba sa son abinci kala ɗaya saboda daɗi da butulci manna da salwe su ba shi suke so ba suna son canji fada'ulana rabbaka yanzu abin da ya sa muka zo muna so ka roƙa mana Allah Ubangijinka yukurijilana ya fitar daga gare mu ya fitar mana mimma tumbitul ardu bisa abin da ƙasa take tsararwa kullum muna zaune mun zama ce ma zaune mu ba ma san haka muna so ka roƙi Ubangiji ya ba mu abin da za mu na ci amma sai abin da ƙasa take tsararwa Allahu akbar to anan sun ce lan nasbira ba za mu yi hakuri ala amin wahidin abinci ɗaya ba ai abincin ku ba ɗaya bane guda biyu ne akwai wannan manna wannan ruwan zaki akwai salwa to hikimar ba wai abincin guda ɗaya bane bisa nau'i ɗaya annal murada wahada annau allazi huwa da'amul mustalizu wai mu ba za mu iya hakuri a abinci guda ɗaya mai daɗi guda ɗaya ba iya wannan tsuntsayen nama kawai da abin sha ba za mu iya hakura da shi ba fada ulana rabaka ka roƙa mana ubangijinka yukuriji lana ya fitar gare mu mimma tunbitul ardu bisa abinda ƙasa take tsirarwa min baqaliha daga ganyayenta shine wani malami yake cewa idan yahudawa wa idza laqul lina amanu amanna ko kuma wai za ƙila lahumu aminu kama amanan nasu ƙalu aminu kama amana su faha'u idan aka ce kun imani a yahudu kun imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani sai suka ce a yanzu mun ba da min imani kamar yadda wawa mutane suka yi imani wai wajen imani da annabi suka ce wai su ne wawaye to sai wancan malami mai hamziya yana cewa wa safihun man sa'ahul mannu wal aza wa ardahu fum wal qisa'u ai tsantsarwawa kan wanda aka ce nama da abin zaki mai dadi daga Allah kullun za a saukar mana yace wai ya gaji da shi kuma ardahu ya yadda da a bashi wai ganyaye da su tafarnuwa su duma kaga wannan shine tsantsar bauta mimma tumbitul ardu daga abin da ƙasa take tsararwa min baqaliha daga ganyayenta duk abin da ya shafi za a iya cin sa na ganye baqal kamar kamar su a gidido kaga ganye ne a wannan abu da ake kwada wannan salak kaga ganye ne to duk da abin da yake ganye ganye wai abu suna so Allah ya musu abincin da yake ganye ganye ne haka wa qissaiha da kuma abin da ya shafi ake miya da shi ake sha kamar duma qissaiha kamar kabewa kamar kankana wai dai abin da aka iya fasa shi a sha mai dan zaki zaki to shine qisaiha wa fumiha da hindatuha muna so a bamu abin da ake amfani da shi kamar alkama alkama da nau'in alkama domin alkamar ma ta kasa ya kai kashi wajen bakwai to suna son ganyayyakin amfanin gona da abin da ya shafi kankana da duma da da kabewa da kuma fumiha alkama wa adasiha kuma suna so a ba su da adas a roƙi Allah a ba su wa adasiha wato da wake suna son a haɗa musu da wake a da ƙarshe dai abubuwan da aka fi amfani da su a yanzu kenan shi ma waken ya kasu kashi-kashi akwai akwai wake na soya akwai wake ɗan arba'in akwai jan wake akwai wake ɗan ladi haka dai da nau'o'insu wa basaliha suna so kuma a ba su da albasa cikin albasa har da tafarnuwa duka suna so wai a ba su shikenan qala lahum Musa annabi Musa da ya ji wannan abin da suka faɗa sai ya ce musu a'a yanzu kuma atastabadiluna allazi huwa adani bil ladzi huwa khairun yanzu kwa ne mu canji da abin da yake na ƙasa ƙasa yanzu mutumin da abincinsa nama ne da ruwan zaki kuma ya ce yana son ganye wai da su ake wanda a dukkan abincin aka ce menene shugaban abinci shine nama amma ku ce bakwa san nama bakwa san ruwan zaki kamar zuma atastabdiluna kwa nemi canji kuma da kuka samu nemi canjin sai kuka nemi canjin allazi huwa adna wanda yake na kasa kasa a kasu wanda yafi araha billazi huwa khairin da abin da yafi alkhairi min al-ams ashrafa wanda yafi daukaka ay ta akuzunahu ku rigi abin da yake na kasa kasa badalahu canjin abin da yake madaukaki wal hamza lil inkari wannan hamza alhamza da aka sa a tastabadulun din ana musu tambaya ne ta inkari fa abau an yarji'u sai bani isra'ila suka ki su dawo daga wannan tambayar suka ce su dai abin da suke so kenan yace yanzu kwa nemi abin da yake walakancacce na kasa kasa daga abin da kuke amfani da shi mai alkhairi suka ce su dai ba sa son abinci kala ɗaya su dai a ba su wancan abin da suka roka fada Allahu ta'ala sai annabi Musa yi addu'a sai Allah ce to ihbidu misra ihbidu tunda wannan kuka zaba sai ku sauka misra gari daga cikin garuruwa ihbidu wato ana amfani da sauka kamar sauka daga ƙasa daga ƙasa zuwa sama ko ko daga sama zuwa ƙasa ko ko daga ciruwa daga wannan gurin zuwa wannan gurin shikenan ihbidu misra ku ciri daga abu madaukaki zuwa abu makaskanci ku je ku ta shan fama ku ta noma ko tunda wannan kan ai ba sai an yi noma ba ba sai an je an nemo ba amma yanzu wannan abin da kuka faɗa ai kuna kuna nuna kenan kuna bukatar aiki da noma to ibidu ku sauka misra ku je garuruwa ku tai fa inna lakum lalle na gare ku an ba ku ma sa'altun abinda kuka tambaya minan nabati na tsare-tsare wa duribat alayhim zillatu wal maskana tun daga nan wa duribat sai aka buga ju'idat sai aka sanya alayhim ga yahudu azillatu walakanci azillu wal hawanu kaskasci da walakanci kuma sai muka samu yahuda saboda rashin godiya nan da suka yi wal maskana da kuma alamar talauci ai asarul faqari asarul faqari in kaga ba yahude zaka gan shi akwai alamar talauci min as-sukuni zaka gan su shin shiru wal kizi da walakanciya fa hiya lazimatun kunyata kullun yana tare da yahudawa wa in kanu aganiya wa in kanu aganiya ko da a zahiri zaka ga yahudawa su ma wadata ne su suke da suke rike da economy na duniya su suke rike da tattalin arziki na duniya to idan ka duba ɗabi'ar su zaka ga talakawa ne kuma matalauta ne walribat alayhim zillatu wal maskana luzumu dirham al madrub li sakati kai ka ce irin amsa musu alama a kuɗi irin yadda ake buga alamar kuɗi kaga alamar sa to haka aka sanya musu alamar talauci akan kowane bayahudi alamar talaucin kuwa an ce su suka fi kowa kuɗi a duniya amma kuma an ce kullum in kaga bayahudi zaka ga alamar talauci saboda zaka ga na na nasibatun kazibatun nasiyatun kazibatun kowane lokaci yana cikin aiki idan ka je manya-manyan kamfunan da ake aiki ko ake aikin jiragen sama ko jiragen ƙasa ko ake aikin hanyoyi za ka gansu su ne ƙwararru a kai kuma su suke riƙe da kamfanin kusan jarin ne ya fi yawa amma idan ka duba za ga ba zaton hutu za ga mutum in shi ne shugaban za ga shi wani lokacin ba zai samu damar sa dogon wando ma ba to jar fata za ga da gajeren wando kuma in yace karfe takwas za ku to ko bai ku da rabi shi za ka fara samu a wurin kuma in ka je hata ruwa in zai sha a tsaye zai sha ruwa sai a awa wajen goma sha biyu na tsaye wai shi yana gwanin ta yana aiki saboda kar a cuce shi kuma saboda kar a bata aiki kaga talauci ne yana da miliyan yana da miliyan dubbai amma kai musulmi mai miliyan ɗaya sai ka fi shi kwanciyar hankali a cikin ranar ka daga bakwai zuwa karfe shida rana ta faɗi sai ka samu awa uku ko awa hudu kana hutu shi ba shi da hutu wai kar ya bar gun aiki ya ɓaci shi kawai ya fi kowa iyawa ko ko kar wanda ya ɗauka zai biya su su cuce shi ko abinci ba zai samu dama ya tsaya awa guda ya ci abinci ya huta ba duk wanda yake zuwa garuruwa gun kamfana za ka gana ganin haka to saboda Allah ya riga ya ce wa ruribat alaihim zillatu an sanya walakanci da kankanci alaihim akan su wal maskana da alamomin talauci wa ba'u sun komo bi ghadabin min Allah da azabar Allah shine fushin Allah wai abin da ake nufi da haka bayan wannan alamar wahalan da alama talaucin ba musulunci tun ku aka ce an sha wahala babu kuma musulunci in aka mutu ina za a je azaba ta Allah wa'u bi garabin min Allah wa ba'u sun komo bi garabin min Allah da fishin Allah shine azabar Allah zalika wannan buga musu da aka yi alamar talaucin da alamar kankancin da kuma azabar Allah zalika dalilin wannan bi annahum wannan ba'u ita ce ake ce mata ba'u sababiya wannan bar bi annahum dalilin su saboda sun kasance kanu sun kasance yakfuruna suna kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah to duk wanda ya kafircewa ayoyin Allah zaka ganshi da walakanci da kaskanci da fatara kuma azabar Allah ta tabbata gare shi zalika dalilin wannan bi annahum saboda su yahudawa kanu sun kasance yakfuruna suna kafircewa suna kin godiya bi ayatin lahi da ayoyin Allah banda kafircewa ayoyin Allah din wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqqi kuma suka dinga kashe annabawan Allah bighairil haqqi ba tare da sun musu abin da za su kashe shi ba yo ba annabin Allah ba ko musulmin kirki ko mu'min ai ba za a kashe shi da haƙƙinsa ba balle annabin Allah shi yafi kowa sanin illar kisa da kuma bala'in da ake samu a kisa to sun kasance suna kashewan annabawan Allah yana daga cikin ta'addancin yahudu akwai annabi zakariya ya musu wa'azi ya musu gargadi suka ce ba za a saurare su ba yayyayyayyayyay sai wani dalili ya sa ya hada su suka bi shi da suka bi shi sai ya fa- sai ya fita yana tafiya yana tafiya sai je gun awa ila shajaratin sai ya tafi wata itaciya wata itaciya wata bishiya katuwa mai kogo da ya doshi wannan bishiyar sai bishiyar ta dare sai ta- ya- sai ya shiga kogon shikenan da ta- da ta dare ta bude ya shiga kogon shikenan fada kalaha da suka ga ya sun biyo shi ya shiga cikin kogon sai suka ce to ai tunda ka shiga cikin kogo baka tsira ba fa nasharuha ma'ahu sai aka samu saya aka tsage wannan bishiyar gun da ya shiga tare da shi kaga bishiya nan barin ya faɗi nan barin ya faɗi kaga su ma shi ma ya ya rasu kenan kuma bayan annabi zakariya din akwai ɗansa annabi Yahaya da suka ga sun kashe baban sai suka bi shi ma annabi Yahayan suka kama shi faqataluhu shikenan suka kashe shi ala kalimatul haqqi bisa batsarin gaskiya kai warada yana daga cikin kuskure da ta'addancin yahudu an samu hadisi ya gangaro annahum qatalu fi yawmin wahidin sab'ina nabiyyan wa aqamu suqahum sai da suka kashe annabi daban-daban a rana ɗaya saba'in kuma suka je suka ce mu je mu ci kasuwa mu ga in wani abu zai faru suka je suka ci kasuwa su ta yau da kullun da suka saba ci suka ce inda abin da za a yi ayi to Allah ce abin da yasa muka sanya musu talauci da walakanci bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda kafirci ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina ga kashe annabawa bi gairi haƙin ba tare da haƙi ba zalika wannan bima a san saboda sun saba Allah wa kanu sun kasance ya ataduna yatajawazuna al-hadd fil ma'asi suna ƙetarewan iyakokin Allah cikin sabon Allah. Wanda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, Lazawalu duniya, duniya nan a gusar da ita, sama bakwai da ƙasa bakwai a gusar da ita ta ragargaje, ta faɗi ta lalace, ya fi sauƙi a wurin Allah irin ka tafiyar da ran mumini guda ɗaya. To ba ran mumini wa'ina masu taurin kan ran annabawa suka tafiyar. Eh, Ran annabawa suka tafiyar. amma ai sun ga sun ga abin da ya biyo baya da suka kashe annabi zakariya suka yanka annabi yahaya sai jinin yaki yaki daina yaki daina tafasa jinin yana tafasa yana tafasa sai Allah ya dora musu wani basarake wanda ya fi su taurin zuciya bukutu nasar shikenan ya dinga kashe su ya dinga kashe su ya ce ba zai bar kashe su ba sai jinin ya gudana irin yadda wannan jinin na annabi ya haya ya daina yake tafasa to sai ya ga jini gaba ɗaya mamaye baitul maqdis ya kashe dubbai in sun kashe mutum biyu annaba ya kashe dubbai in ko an an ce kuma 70 annabawa 70 din suka kashe a rana daya sai da ya kashe dubbai yana kisa yana kisa sai da ya kusa ya kusa ya karar da gaba ɗaya bai hude a duniya tukun suka tuba da suka tuba aka samu wani mai kokari yaje ce kai jini idan fa ka tsaya ba baka daina tafasa ba to na dinga kashe kenan ba yahude bani isra'ila yahudu a duniya sai na kare su ba ko dai in baka tsaya ba tukun aka je sa'a jinin aka ce aje a kama dabbobi da da raƙumai a ta yanka dubban ɗaruwa aka yi ta yanka jini ya ta gudana ya ta gudana ya mamaye tukun jinin ya tsaya zalika wannan al'amari da suka yi bima a sau saboda saban Allah ne wa kanu suka kasance ya ata da sun wuce gona ɗari saboda duk a laifi in aka ce kisan kai an ƙare yanzu kamar shekara talatin da biyar ko arba'in nan baya in a karkara aka ce an kar mutum dattawan tsoro suke ko ba za a yi damar ba to amma da yake yanzu abin ya zama ruwan dare sai ga an kashe ana ta ci gaba da abubuwan da ake saboda a kashe wanda ake in aka kashe wanda yake da kima a wurin Allah to ba za a zauna lafiya ba yake to yanzu ma ina zaman lafiya ka noma amfanin bai yi ba ka noma tsada ka noma an shiga cikin jinyoyin da za a sai shi ba zai biya bukata ba ai kaga yanzu ma ana cikin wahala duk abin da yake jawo kenan saboda ka jinin musulmi ko ko jinin mumini in ana zub da shi to ba ci gaba kuma ba zantan a zauna lafiya gashi yanzu ya zama duwan dare ana zauna a masallaci ana sallah za a tafi ana kabbara a wasu yankunan a Najeriya ana zikiri na ƙarya kuma ana kama musulmin ana kashewa ana yi ko ku a samu wata kasuwa da an san kasuwa ta karkara sai an taru sai a je a tare kofofin garin ana ta harbe ko da niyyar ta'addici ko da niyyar sata duka ana yi kaga nan can a ci gaba ko a zauna lafiya sai dai ran da aka dai duk da jinin musulmi mutumin kirki guda ɗaya bala'i ne a wurin Allah ya ce gara sama da ƙasa ta halaka abin da ya jawo bala'in da ya samu sahabbai bayan ƙaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kalifan farko ya gama lafiya lau kalifa na biyu ya gama lafiya lau to kalifa na uku da aka je aka kashe shi sai dai Usman a irin wannan wata ana azumi shekara goma sha biyu yana kalifanci to da aka kashe shi fa abin da ya biyo baya ba daɗi tarihin ba daɗi sai da ta kai sahabban da yake wanda suka kashe shi suna ansa sunan musulunci ne amma ƴan na'iya ne irin matasa ne wanda su ba su ga annabin ba amma ɗauka suka yi ana yin mulki ne ko ko ana jagoranci dan aji daɗi su ne suka tare suka yi yawa su suka je gidansa da suka je gidansa suka ce ya fito ko ya sauka ya bar kalifanci ko ko ya ritaya ko ko su kashe shi suka hana mar fita suka hana mar zuwa masallaci suka hana mar ruwan sha abin ba daɗi suka yi ta'adar shi suka kashe shi yana karatun alkurani a cikin ramadana ran juma'a da bayan sallar la'asar ya zo daidai da fasa ya kafi ka humullahu wa huwa samila to daga nan fa aka fara samun bala'i akwai yaƙi ɗaya da aka je aka kashe mutum dubu hamsin aka take zuwa wani yaƙin aka sake kashe mutum dubu ishirin tsakanin sai ma'awuya da da sayyidi ali da sayyidi hasan aka je aka yi ta yaƙe ƙarshe dai masu tarihi suka ce wannan zub da jinin sayyidi usman din bai dakata ba sai da aka yi hadiri da aka yi hadiri san da za a zo a yi ruwa sai aka yi ruwan jini ba taɓa yin ruwan jini ba sai a wannan lokacin ruwa aka yi na jini saboda daidai wannan kimar jinin da aka yi ta zubar wannan kashe-kashen bai kai ya mara wannan jinin ba sai da aka yi hadirin da ya zub da ruwan jini matsala ne kashewan bayan Allah amma yanzu ya zama kamar ba laifi in aka yi na ta'addancin mako na gaba a juna aka yi idan mutum aka kama shi in yana da ɗan dama dama in yaje ɗan wata ɗaya wata biyu aka cika shi kuɗi sai ga an ci an yi belin sa sai dai bai sai ya zauna a karkarar su bane duk wanda ya kar mutum kan ya zauna a yankin su ana kallon sa bai isa ba dan malamai sun ce ko mafarki kai da kai mafarki a cikin mafarki sai ka ɗauki makami ka kashe wani zaka ga kabar yankin to komai gatar mutum in dai aka ce ya tabbata shi ya kashe wani mutumin ko amma an an an je an yi belinsa ana wasa da an nuna zai zauna to sai dai ta wani wuri a dace a labarinsa ana jin sa a wani wuri amma ba a garin su ba ai dan adam ransa jinin sa yafi karfin a ce ka zub da shi kuma ka yadda kake so zalika bima sawaka ne ta ina إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا duk wannan wahalar da ake yi da zargin Yahuda laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun innal ladhina amanu kasanu wanda suka yi imani bil anbiya'i da annabawa min qablu gabanin su wallazina hadu da wa'annan da suka komo suka shiryu sune yahudawa wan nasara da nasaru wasabina da yanki daga cikin yahudu ko ko yanki daga cikin nasaru su ake ce musu sabin man amana minhum man amana billahi wanda yayi imani daga cikin su da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira fi zamanin nabiyina sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabinmu bayan yayi imani wa amila salihan yayi aiki na kwari yayi aiki da shari'ar annabi Muhammadu to kar a ce ba yahude ne ko kakaninsa sun yi ta'addanci ko ga laifin kakaninsa a'a in dai suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falahumu ajruhum inda rabbihim gare su za a ba su sakamakon ladan su a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yazanuna nan ba za a bakanta musu cike ba to innal ladina amanu wa innan da suka yi imani gabanin wa incan wato wanda suka yi imani kafin a aiko annabi kenan zuwaye suka yi imani kafin a aiko annabi kamar bahirar rahib akwai wani bahirar rahib wanda ya yi imani kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Labarin suna da dama, amma dai a takaice bahirar rahib shine wannan da annabi yana tafiya ɗin nan da shi da babbansa Abu Talib yana ɗan shekara bai wuce sha biyu ba. Suka tafi sun wuce ƙasar Makka sun doshi wato tsibirin ƙasar Iraki sai suka haɗu da wani mutum ya ce, Kai ina za ka je? ya ce, "E zan tafi sham ne zan je kasuwanci." Sai ya duba annabi yana matashi, ya duba abu talib ya ce, "Ɗanka ne ko wannan?" Ya ce, "Ɗana ne." Ya ce, "A'a." "Ɗanka ne kai ka haife shi ya ce, "E ɗan gidan ƙanina ne ɗai uba ɗaya." Ya ce, "Yawwa." Ya ce, "A littafin wani an ce ba zai tashi da babansa ba, kuma ba shi da yatuma, kakansa ma ba zai girma da shi ba." saboda haka abin da na kalla a jikinsa kai baka kalla ba amma ina so kar ku tafi kasuwancin nan ku koma gida maka in kuka yadda kuka tafi kasuwanci da shi kasar sham yahudu suka ganshi za su halaka shi shikenan sai ya tsoratar da abu dale ya tsoratar da shi kuma dama yana son annabi sosai sai aka koma kasuwancin da bai ba kenan shine malamai suka ce ga ilimi ga jahilci shi a matsayinsa na malami ya san tarihin annabi da sufarsa ai bai kamata ya ce za a kashe shi ba wa zai iya kashe shi ai sai ce zai ka kula da shi ka ƙara son sa ka girmama shi ana shi ne kaza da kaza amma da can a kuma ai in an tafi can ma ba abin da zai same shi to shine kamar wanda suka yi imani kamar bahirar rahib kaga shi annabi lokacin ba aiko shi ba tun da zancen da muke shekara sha biyu annabi sai da ya shekara arba'in aka aiko shi to su ne innal ladzina amanu kenan daga nan sai abi zarar gifari to shi abu zarar gifari ya samu nisan kwana har ya kai lokacin da aka aiko annabi shine wanda aka yi rigima da shi nan karshe har aka kore shi ya zama ya mutu shi kadai sai warqa bin naufal akwai warqa bin naufal shine wanda yake dan uwan umma na khadija wanda da annabi aka tafo da sako jikin sa yana rawa kamar yana cikin jin zazzabi tace mu tafi mu je gugun kakana yana da ilimin addinan baya to shi ma kaga to shi wannan ahalul fatrat ne shine yace ina ma ina da nisan kwana lokacin da mutanen garin ku za su fitar da kai karfi da yaji yace ah yanzu yadda suka dauka can mutanen garin mu suke so na har ma suke ban ajiya suka san bana karas yace ai ba abinda ba wanda zai zo da abinda zaka zo da shi nan ba a fitar da kai a garin ba warka yace wayyo ina ma kai tona ne sa'a na kai da rayuwata lokacin da za a fitar da kai na taimaka maka a wannan addinin naka to su ma shine innal ladina amanu sai Salman al-Farisi to shi ma Salman al-Farisi yayi sa'a yazo hayar cikin manzon Allah sahabi ne sai Qus bin Sa'adatul Ayadi to Qus bin Sa'ada shi wani haziki ne malami fasihi shi kuma yazo shi lokacin Annabi yana da karancin shekaru har akwai lokacin da an kewaye a garin Makka yana mutum ne mai ilimi mai fasaha to da Annabi ga an kewaye sai shi ma zo da ya zo shi isa saurara ya saurara ya saurara sai ya ji maganarsa mai ma'ada kuma magana ce ta hikima irin masu masu waƙe irin irin na jahiliya amma kuma shi din baya munanan waƙen sai ce kai laraba malamai suka ce daga shine ma a laraba shine ya fara cewa in za a magana ce amma ba ado fa kaza kaza kaza a cikin magana amma ba ado shikenan sai wa'annan usbin sa'ada sai yayi maganganun sai maganganun sai ya rera wake a cikin waken da irin nasu na shu'ara yana cewa fi zahibin al-awwalina min al-umur da na basair daga cikin wa'inda suka tafi fi zahibin al-awwal wa'inda suka ga mu suka tafi na baya can yace lana basair akwai abun lura tunda tunda suka tafi bus dawo ba kuma tafiyar ba mu san kuma lokacin da zamu same su ba saboda haka mu kula yace lamma ra'aita lamma ra'aitu mawaridan lil maut laysa laha maqadir domin da lokacin da naga guraren gangarawa guraren gangara wanda na kalla to idan aka gangara aka ce a mutu ba za a dawo baya ba to irin wannan magana sai annabi ce kai wannan mutum akwai hazikin mutum to shi ma bai je ko ina ba shi ma kwanan sai kare wa gairuhum da wasunsu mimman amana bi Isa kuma wanda wanda suka yi imani da Annabi Isa walam yugabbir basu jirkita addinin Annabi Isa ba walam yubadil basu canja ba hatta adraka Muhammadan wa amana bihi har suka riski Annabi Muhammad suka yi imani da shi to ba su ba ma duk wanda ya zo ma duk wanda ya zo kafin a aiko manzon Allah ahlul fatrati wannan ma baraka ce dan wuta bane inda da tsakanin Annabi Isa da manzon Allah akwai shekara biyar. da saba'in ko ɗari biyar da saba'in da ɗaya. To tun da ba aiko annabi ba, kada ja akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul a lokacin da ba annabi to saboda haka inan ƴan tsakanin ana barin su akan Allahu alam amma malamai sun ce tunda ba aiko annabi ba to wa inan ana kyautata musu daga san ƴan aljanna ne balle kakanin annabi balle iyayen annabi duk wanda ya tashi lokacin annabi bai shekara arba'in an aiko shi ba ana markyauta ta zan aljanna ne amma har yanzu akwai masu fahimtar wai iyayen annabi akwai masu akwai su a Najeriya a duniya akwai su suna nan irin su ne wanda za su iya cin mutuncin annabi kwanan ma in akwai masu tauraro akwai rikicin da ake aboci ana faɗan baƙaƙen maganganu Allah ya kiyaye wa amma man amana bi Isa amma daga cikinsu wanda suka yi imani da annabi Isa wa adraka Muhammadan wa lam yu'min bihi fadhalika mukalladun fin nar sun yi imani da annabi Isa ko da annabi Musa kuma sun zo sun samu manzon Allah amma ba su imani da annabi Muhammad ba suka ce a a ai annabi Isa ya fi annabi Muhammad ba za su bar addinin annabi Isa sai addinin annabi Muhammad ba to wannan yan wuta ne za su dawo a cikin wuta har abada domin daga zuwan manzon Allah babu wani addini wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal kafirin saboda haka inna dina inda Allahi al-Islam addinin musulunci a gun Allah shine addinin Annabi Muhammad duk wanda bai bar nasa ba to shikenan addinin sa ya zama na jebu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara da nasaru was sabina da wani yanki daga cikin yahudu ko nasara wanda suka yi imani daga ciki da ranar lahira suka yi aiki na kwarai to falahum ajruhum za a ba su sakamakon su inda rabbin agun Allah ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su ولا هم يحزنون دم بلا أبقى تعمس شكيبا نعم وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun mun sake komawa dai irin mugan aikin yahuda da munanan halayensu Allah ce wadhkur katuna iz akazna misaqakum Allah ce yayin da muka riƙe alƙawarinku ahadakum wato alƙawarinku bil amali bima fi tawrati da ku aiki da abin da yake cikin at-taura Allahu akbar dalilin wannan kuwa wato bayan an hallaka fir'auna banu isra'ila sai suka ga ana bautar dodo sai suka ce a'a musa iji allah na ilahan ka sanya mana mu abun bauta mana kamalahu mu aliyatun kamar yadda muka ga wasu suna bautan a dodo sai allah ce a sarabu sai ce a'a ai ina haulaye wa'annan masu bautar dodon mu tabbarun halakakke ne abin halaka ne ma hunfi abin da suke cikin sa wa badilun ma kanu ya'mun ai abin da suke aikata ma na bautar wani Allah ya bace saboda haka sai za umutun 70 da ya za umutun 70 suka je suka yi munaja bayan yayi wannan azumi na kwana 40 sai suka tafi da karbo a taura da suka tafi ya karbo a taura da yazo ya ce ga a taura ga littafin da ake sai suka ce su ba za su yi ba eh sun tambaya an kawo littafin aiki sun ce su ba za su iya aiki ba to shine ubangiji yake cewa wa zukurka tana iz yayin da akhadna muka riki misaqakum alqawarun ku cewa za ku yi aiki da abin da yake cikin attaura da kuka ce ba za ku yi ba wa rafa'ana fawqakum tura shikenan sai muka shida fawqakum sama da ku at-tura wani babban dutse iktala anahu min asalihi alaikum lamma abaitum qabuluha sai muka dauko dutse daidai wanda zai iya rufe su in suka in suka kisa yadda sai muka ce to ga ga dutse shikenan da suka da aka dauko wani dutse shikenan wani katan dutse ne a Palestine sai yazo daidai da kansu aka ce ko ku yi aiki da abin da yake cikin a taura ko ku a sau dutsen nan gaba ɗaya gama da ku Waƙulna muka ce, Ku zu ku riƙi ma'ate nakun abin da muka baku na karɓan attaura ko ku yi sujida. Farafa Allahu jabala tsori fauƙar usim, ka annahu sahabatun ƙadar ƙamatim, wa kana ala ƙadarihim, fasajidu ala nisir jafatul aisar, fasar zalika fihim ila la'ana malam marafa anhu abau. Shikenan aka ce ga dutse dadansu, dadan tsayuwarsu, aka ce ko ku yi sujada ko ku yi aiki da attaura ko ku a saki dutsen nan. kamar nan ba sa so suka yi sai suka yi sujudar ta barin ta barin barin hagu barin goshin su ta hagu yana ya sa kasa ya sa hagu sujuda dai idan su kuma na bangaren dama yana kallon sama ko zai fado shi yasa wa'ancan asalin nasu in ka duba zaka ga idan su in dai ba yahuda ne wa irin wa'ancan zaka ga idan sa daya yana dan kallon sama aka ce ku zu ku riki ma atenakum abinda muka baku wazkuru ku tuna ma fi abin da yake ciki ku aiki da ataura la'allakum tattaquna ko kwa kiyaye wuta ko ku kwa kiyaye saban Allah to bayan haka ba su yadda ba su yadda ba
summa tawallaytum min ba'di zalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaytum min ba'di zalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal kasirin ana nan bayan sun yi wannan sajdar a dole bangaren goshi ɗaya na sajdar bangare ɗaya na kallon sama Allah ce sun madada a bayan tawallaitum sai kuka juya a arabtum sai kuka juya da baya da baya bakwa aiki da abin da yake cikin ta min ba da zalika bayan wannan alƙawarin cewa za ku biyayya Allah ce falawla fadlullahi alaikum kaga ba dan falalar Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da sahamarsa lakum gare ku bi taubati da tuba au ta'khiril azabi ko ku ba dan rahamar Allah da zai muku jinkirin azaba ba la kuntum da kun kasance a wannan lokacin ma minal kasirin kuna daga cikin halakaku wanda suka yi hasara
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ku yahudawa walaqad haqiqa lamu qasm ne lamu qasm walaqad wallahi haqiqa alimtum kun sani labarin allazina wa'annan da ita dau tajawazul hadda suka ketare iyaka minkun daga cikin kakaninku fisabti a wannan farautar kifi din ran asbir wa qanna hainahum an kuma an hana yahudawa wa hum ahlu ailata sune mutanen nan na aila da aka hana su wannan su da suka yi su din fa qulna lahum Allah ta sai muka ce musu kunu ku kasance qiradatan bira kasiina kuma an nesantar da ku daga arhamar Allah fakanuha sai suka kasance birran wa huliku aka hallaka su ba da salasata ayyamin bayan kwana uku duka fa laifinku ne fi sabci walaqad alimta allazina atadaw minkum fi sabci abinda ake nufi da sabci wato shine yankewa asbir wai abin da yasa aka sa sunan asbir asabtu an yanke Allah tabaraka wa ta'ala ya fara halitta ran Lahadi Litinin Talata Laraba Alhamis ran Juma'a ya gama halitta awar ƙarshe ya halitta Annabi Adam shine aka cika halitta da shi ran Asabar sai Allah bai komai ba sai aka ba su zabi wace rana suke so za su huta Juma'a suke so ita ce babbar rana suka ce ba sa son Juma'a Lahadi suke so ita ce aka fara halitta suka ce ba sa so wace rana kuke so sai suka ce su sun fasa ranar da Allah ma ya gajiya kuta Allah ba gajiya ba abin da yasa aka bar asibitin ana so a samu kwanaki bakwai in ba a bar asibitin ba a samu kwanaki bakwai ba to ba wai gajiya bane wala kar kalakana samawati wala radu ma bainahuma fi sittati ayyamin amma wa ma masana min lugub babu zancan gajiya to shikenan sai suka ce su asibar suka dauka aka ce asibar kuka dauka eh ba za ku yi aiki baran asibar suka ce ba za su ba tunda wanda ya halitta ma bai yi aiki ba aka ce to shikenan sai aka sanya musu wannan bala'i wa'annan su ne mutanen nan da ake ci musu ahalu aila ahalu ailata hasiluhu asali yadda kisa take anna sab'ina alfan min qaumi dauda akwai mutum dubu saba'in daga jama'ar annabi dauda kanu bi qaryatin sun kasance suna wani gari tusamma aila ana ce masa wannan garin aila inda al-aqaba fi argad aishi a wani guri da ake ce masa aqaba suna cikin argad aishi mafi dadin rayuwa mafi yalwar rayuwa famta hanahumullahu sai Allah ya jarrabe su bi an haruma alaihim istiyadu sabti yawm sabti dama mutanen da suke cikin jin dadi sai Allah ya jarrabe su ce tunda ku yahuda ne ku za ku to kar ku kama kifi ran asabar wa ahalla lahum baqil jum'ati kuma sai aka halatta musu za su iya kama kifinsu har ƙarshen awar juma'a shikenan fa idza kana yawmus sabti idan ya kasance ranar asibir ta zo da aka na musu wajadu samka bi kasratin ala wajhil ma'i sai sukan samu ruwa kifin yayi yawa ya cika kogin saboda a jarrabe su sai su ga ruwan kifin yayi yawa ya cika kogin kamar ba ruwan sai kifin wa fi baqiha a sauran kwanakin da ba asabar din ba lam yajidu shay'an ba sa samu komai summa inna iblisa sai kuma iblis allamahum hilatan sai ya koya musu dabara ya su dadu da bayanin za su na kama kifin da ita amma ba wai za su kama ran asibir din bane fa qala sai zo ce musu ai akwai dabara da za ku yi isna uja dawil ku sinki ku tolu sinkiya hawla labara a gefen kogin fa idza jaa samku idan idan ruwan ya zo kuma kifin ma ya fito a ran asibir din wala zala fil jadawil idan kifin ya ruwan ya sauka kuma kifin ma ya zo in ya tashi tafiya zai tafi da kifin har cikin wannan sinkiyar idan kuka ga ya cika sinkiyar ku da kuka tona fasaddu alaihi shikenan sai ku sai sai ran asabur din sai ku toshe kar ya koma wa kuruhu sai ku kama kifin figar yau mai sabta amma ba ran asabur ba ai kun ga ba ku ran asabur ba shikenan da suka je suka yi suka toni sinkiya ruwa in ya cika da kifi sai ya ta shiga ya ta shiga sai su toshe yadda ba zai fito ba ran ladi sai su je su kama shikenan suka kama faftara ku salasa firakin sai suka kasu kashi uku fa isna ashara alfan fa'alu zalika wasdadu wa akalu mutum dubu goma sha biyu daga cikin dubu saba'in din kai tsaye su sun je sun yi wannan kuma sun kama kifi kuma sun ci sun ce komai ma ayi sai aka shafe su suka zama bera wa makasu salasata ayyamin da suka zama bera suka zauna kwana uku ba abinci lam yakulu wa lam yashrabu ba ci ba sha bayan an shafe sun zama bera in ka gansu kamar ‘yan adam ne amma birane sai da suka kwana uku ba ce ba sha, shi kenan sai suka mutu, an gama da su. Wa amma ma wuri da minal ƙirarci ana, amma waɗanda ake samun su birane yanzu, ka ga biri kamar mutum yana abubuwa irin na mutane. To falam ya kunu min zuratin, wa'incan an hallaka su ba irin wa'incan bane, a'a fotan wa'incan ne. Ba wai ‘ya'ya da jikokin wa'incan ɗin bane, a'a fotan ne irin wa'incan. Bal kulkun akar wata halitta ce ta ƙarshe. Kalkun akar, wakila wasu malama suka ce kuma musu karshe babuhun wato matasansu daga ciki wanda suka yi wannan farautar kifin an shafe su ne sun zama birra dattawan su kuma sun zama alade kanazir wakila wasu wasu malama suka ce allazina musuku kanazir wa inda aka shafe su suka zama wa'annan aladun sune ahlul maida da aka saukar da abincin na annabi annabi Isa wanda aka yi zance a suratul maida ce aka ce in sun ci kar su za su biyayya bisa abin da annabi ya zo da shi sai suka ci kuma suka ƙi su biyayya to su ne aka zama da su alade wa firqatun nahawhum wasu kuma suka hanu waja'alu bainahum sudda aka sanya tsakaninsu wa firqatun ankaru akwai sashi yanki daga cikin su suka ƙi da zuciyoyinsu wala mai ta'aradu lahum shikenan ba su bijirtar ba to sauran da kamar yadda za a yi bayani a cikin la'arafi wasu sun hana wasu sun yi su wasu kuma an yafe musu baƙulna lahum sai muka ce musu walƙar haƙiƙa alimtun ku kun sani allazina wa innan da ita da suka keta da iyaka minkun daga cikin kun fi sabta a wannan sunna asbir fa qulna la sai muka ce musu kunu ku kasance qiradatan birra kasiina mubiduna wanda aka isantar da su daga rahmar Allah fa kanuha suka zama birra wa halaku ba da salasata ayyam kuma aka halaka su bayan kwana uku na'am فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها sai muka sanya ta tilkal uqubatu wannan foran da aka yi wa wa'annan yahudawan Allah ta sai muka sanya ta nakalan ya zama ibratan mani'atan min irtikab misla ma amilu sai zama wato abin lura wanda zai hana wanda za su zo a ba daga cik aikata irin misalin abin da wancan suka aikata shine nakalan lima baina yadayha ga wanda suke gaba amma kalfawa da wanda suke baya lil umamin lati fi zamaniha daga al'ummar da suke zamanin ta koko a bayan zamanin ta kuma sai muka sanya yin hakan wa mau'izatan ya zama wa'azi ne lilmuttaqina Allah ga wanda suke tsoron Allah wa kasubi zikri an ambaci wanda suke muttaqina Allah li'annahum domin sune almuntafiquna biha suke amfana da wa'azi bikilafi ghairihim sabanu wasunsu shi wanda baya tsoron Allah duk abin tsoro ba ruwansa duk abin da za a ga masa ba zai yarda da shi ba
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين an zo kenan saitin mai sura saboda sunna ce ta Allah tabaraka wata'ala yana iya daukan duk abin da ya ga dama daga cikin halittarsa ya rada suna a wannan abin amma shi dan adam ba a yadda ba sai dai in zai abin sai ya hada da Allah Allah kan ya daukan tururuwa ya rada sunan sura tururuwa akwai namli ko ya dauki kwaran zuma kwaran zuma sai kaga an ce suratul nahli ko a dauki tautau a ce suratul ankabuti ko a dauki giwa a ce suratul fili kamar yadda ana aka dauki baqara aka ce suratul baqara ce wai wani wanda bai san ka'ida ba sai ce aka ce masa surar baqara yaga da yawa ana karanta ana karanta wajen izu biyar sai ce to yanzu surar saniya ma ta yawa in aka je surar giwa fa ai ka san giwa ta fi saniya in aka je surar giwa ai ba san abin da za a yi ba kuma to bai san surar giwan ai ba tafi aya biyar ba to wa zukurka tuna iz qala musa li qaumihi yayin da annabi musa ya gaya wa jama'arsa wa qad qutila lahum qatilun la yadri qatiluhu wa sa'aluhu an yad'u Allah an yubayinahu lahum fada'ahu wato wannan abin kashewa ne aka kashe a cikin bani Isra'ila suka bincika suka bincika suka nemi wa ya kashe aka rasa shikenan sai suka taho gun annabi Musa alaihi salatu wasalam suka ce Musa muna so do Allah ka taimaka mana an mana kisan kai amma mun nemi mai wanda ya kashe ya mun rasa muna so ka roki Allah ya mana bayanin wane ne ya kashe wannan to anan saboda hikima ta alqur'ani yawanci akan faɗi dalilin saukan abu kafin a yi tarihin abu amma wannan da yake mun koro mungayen halaye ne na yahudawa sun yi kaza sun yi kaza to shine yasa ake so sai an faɗi munanan halayen nasu tuku kuma daga ƙarshe a faɗi abin da yasa aka saukar da wannan hikaya amma asalin wannan dalilin wannan kamar yadda malamai suka bincika suka faɗi wato dalilin sa wani dattijan mutum ne, mutumin kirki shi ne rajulan salihan. In aka ce mutumin kirki dattijan kirki mutum ne mai ibadar Allah kuma sha'anin hidimar neman halal ne a gabansa. Wai an ce mutumin kirki ne bawan Allah ba wai sai ya tara wani abu ba ko amfanin gona ko dabbobi ko kuɗi, a ba haka ake ne ba. Mutum ne muna da yana mutumin kirki ne dattijan amma yana ƙoƙarin fafutukar neman abin da zai na halal. domin kana fafutukan neman da aka shi na halal za a rubuta maka kamar ana yaki daga cin banin isra'ila shikenan sai ya ga ya shiga jinya shi dattijo ne yana fafutuka sai ya shiga halin jinya kuma ga girma kenan da ya ga alamar ya girma kuma yana da sani guda ɗaya ta haifiyarta guda sai ya yi wasiya a matarsa yana da wani yaransa ɗan ƙarami sai ce to kin ga wannan saniyar tawa guda ɗaya da ta haifi ya to ki je ki kai ta shingen wani kaza kuma ina miki wasiya ke gyatumar wannan yaro kankane idan wannan saniya yar wannan saniyar in ta girma kuma yaron nawa yayi wayo to ki dauke shi ko ku ki aika shi ki ce ya je ya kamo saniyar babansa da ya bar masa gado shikenan da yi wannan wasiya wannan aka gaya mata ba da ba sai wannan dattijan ya mutu to summa innal walada sai aka haifi yaro yaro yana dan girma yana dan girma yana dan girma yana dan girma sai ya tashi ya ga daga shi sai ya ta masa kuma ga karamin karfi ga shi maraya ne ga gyati masa ka san wanda aka ce karami ne babansa ya mutu shine maraya wanda uwarsa ta mutu kullum muna faɗa shi ba maraya bane wanda ubansa ya mutu shine maraya to saboda kirki da halin kirki zai ce iya nifa ba zan barki sha wahala ba aikinsa ice sai ne magirbi aikinsa zuwa zai yi kawai yau ice idan ya zo yau ice ce ke kan ki je kina yawo ba zan yadda batun da dare na sai ya dauki ga magirbinsa kulle sai je yau ice idan yau ice in ya mata sai je ya sai da icen bari ka ji matsayin idan ya sai da icen sai ya kasa kudin kashi daya kashi uku kashi daya sai ya ce zai ci abinci kashi ɗaya zai sa abin da gyatuma take so duk abin da take so mai kyau kashi ɗayan cikin uku zai sa mata ya ce kashi ɗaya kuma duniyan nan ba a san ran da za a bata ba ko muna yara za mu bata in baba na ya tsofa wata ilma na yara za mu bata bari mu kai ta can sai ya sadakar a masu karamin ƙarfi ai ka ga wannan halin ba na yara bane a ce an barka daga kai sai gyatuma babanka ya mutu ka fara tashi ka fara girma kuma in kayo aikin ka raba uku ɗaya ka ci ɗaya ka ba gyatuma ɗaya ka sadakar anya ko wannan halin na yara ne halin na manya ne kuma bayan wannan abin mamakin idan dare ya yi sai ya tashi sai ya kasar ran kashi uku kashi ɗayan farko sai je ya bar shi saboda jiki ma akwai haƙƙinsa tun da ƙasa aka yi shi to ana so ka samu lokacin da za ka jingila shi a jikin ƙasar ya huta sai ce to yanzu tunda kashi ɗayan cikin uku na bar shi wata kirga ta mana ta ta tsofa wata kirga tana so ko za ta je ban ɗaki ko tana so za ta yi wani abu ko za ta yi alwala tunda ta girma sai ta sai ce ɗayan cikin uku da sai mata hidima kuma ɗayan cikin uku kuma sai ta nafula falan ma kabir al-gulam ana yaron yana nan yana aiki yana kokari yana kokari shikenan da ta ga yayi hankali ya kai shekara 17 kaga an zama ba maraya ba kenan wai in yaro kai shekara sha bakwai sai dai a cewar go iji hausa ko ko kuma idan a zamanin irin zamanin ne an haɗu da rashin lafiyar da ba za a iya aiki ba kaga ba da aka iya shikenan sai gyatima sata sata tace izhab qalat lahu ummuhu izhab ila al-girati al-fulaniya fa inna fiha baqaratun tarakaha laka abuka ka tafi rigarwa ne akwai mahaifinka ya bar saniya ta mata amma ya ce in kai wayo ka je ka karɓo wa ausani babanka ya mun wasiya idza kabirta an uqudiya halaka in ka girma ka kai shekara ta bakwai na baka saniyarka wa aqsama alaiha ashe ba mun ma ban karamin mutum bane kuma baban naka san da ya mun wannan wasiyar ya rantse da annabi Ibrahim ya rantse da annabi Ishaqa dan gidan annabi Ibrahim ya rantse da annabi Yaquba jikan annabi Ibrahim dan gidan annabi Ishaqa yace in dai kai jini na ne fa ina ta tilka na idan ka je shungan kana zuwa zaka tawo babanka ya rantsa yace in dai kai ka tabbata dana ne jini na ne to idan ka je shingen ka tsaya zaka tawo fa fa'ala kama amarathu shikenan dan sai ya aikata abinda gatin masa ta umurce shi yana zuwa shingen da ya tsaya faja'at lahu ta'i'atu sai kawai sani ta hango shi kawai sai ta taho taram taram taram taram taram taram irin oliya din nan ne ba wani sarki a jikinta wa qalat lahu sai sani ta samu dama sai magana tace irkab ala zahari kai biyayya wa mahaifiyarka hau baya na aibe kamar ka sha wahala ba fa qala laha barka ji biyayya ta ƴaƴan kirki fa qala laha sai shi yaron yace mata inna ummi lam ta'murni bir rukubi ai san da aka min wasi aka ce na zo na tafi da ke ya ta mata bata ce na hau ba haba ya in yaron yanzu ne ma ai tunda na je na yi tafiya na gaji ai kawai hawa za a yi a saboda afuta tunda ita ce ta bada dama to saboda biyaya sai ta ce sai sai sai yaron yace ni fa gida ta mata bata ce na ba ta ce kawai na zo na tafi da ke shikenan fa qalat lahu sai saniyar ta ce wa yaron laura kibta ala zahari ma qaddartani ila al-abad da ku kai garaje tunda gida ta marka bata ce ka hau ba da ka hauna har abada ba za ka iya sarrafa ni ba da kaga abin da zaba fa'akazaha sai yaro ya dauke rike ta wa zahaba ila ummihi ya tafi da wannan saniya gungiya ta masa fa qalat lahu sai tace ai abin da yasa nace ka zo da ita ba wai ka daure ta kai kiyo ko kai ta fafutuka ba a'a ai naga kai girma ne irin abin da abokan ka suke yi ai ya kamata kai ma ka sai ta kai izhab ila suqi ka tafi da ita kasuwa fa bi'iha ka sayar da ita bi salasati da nanira da dinare uku dinari uku dai a yanzu dubu ɗari uku da sittin kenan a kuɗin Najeriya. Ka sai ta kar ka sai ta dinari uku amma fa kar ka sayar da ita kar ka sallama ta sai ka zo ka shawar can alama shuratin kenan. Fazahaba sai yaro ya ja saniya yana tafiya yana tafiya yaro shi kasuwa fa atahu malako sai mala'ika a sufar balarabe sai zo masa. Ala suratu rajulin kamar mutum. Wa qala sai yace masa mala'ikan ga wannan saurayin bi kam tabi'aha kai yaro nawa da aka sayar min wannan saniyar bari ka ji gaskiya kaga in mutane sai ka sai ce saya ka saya mana idan ya saya dinare hudu ma kaga sai ya rike dinare ɗin tun da gatu masa shi ce sayar uku ya samu kafi sai ce ni an ce mun fa na sai da ita dinare uku dubu ɗari uku da sittin aka ce na sayar amma haka ma ba zan sayar ba sai na koma gun iya na ce mata ga abin da aka sayar fa qala lahu sai wannan saurayi a safar mala'ika sai ce mala'ika ne amma a safar mutum dan in mala'ika ne ba zai iya kallon sa sai ya gaya masa ya ce a'a ai wannan yadda nake ganinta da kyau la faridun ba tsohuwa ba wala bikirin ba yar karama ba ai mai kyau ce a wani bai da zalika ita ba tsohuwa ba ita ba karama ba to ya kamata ka sayar min ita dirham dinare shida ka sayar min dinare shida dubu ɗari bakwai da ishirin kira sai ce to amma shara'i min gairi mashuratin amma fa kar ka je ka gaya wa iya kawai ka sayar min kaninka kuɗin faƙala la ya ce a'a ai ba zan iya yin abin da iya bata faɗa ba sun mazaba ila ummihi wa akbaraha bi zalika sai ya koma gin yatimar ya ce gashi mutumin ya taya fa amma ya taya dinare shida faqalan lahu sai ta ce to idan ka je tunda shi ya saya ba kai kace saya saya ba to biya bisa tacin alama to shikenan ka je ka sayar ka ce in ya saya dinare shidan ya saya ya biya ba za ba sai ya tafi ba a tawo sani sai ya sake da masa wa dawo sai ce kai ai dinare shidan ma yayi arha na ninka maka ka sayar min dinare 12 amma fa sharadi zan baka dinare 12 amma karka karka je ka ga ya gati marka ala gairi mashuratin fa aba sai ya ce a ni ai ba zan iya sayar da abin da ban fada wa gati mata fa zahaba ila ummi ya safi gun gati masa wa akbaraha shike ne yace to iya gashi na ce gashi na ce ya kawo dinare shi da ya ce a a ta fice da ya ninka amma ya ce kan na gaya miki faƙalan lahu sai gyatumar da yake ita ma babbar mace ce sai ta ce masa kai wannan wanda kake maganar shi inna haza malakun min indillahi ba fa mutum bane wannan wanda kuke kuke kaje ka zo dinnan ba zai zama mutum ba mala'ika ne fa zahab ilaihi amma idan ka zo idan ka tafi daga nan kaje ka ce masa gyatumar ka tana isar masa sallama wa ƙullahu ka ce masa, Shin wai zai saya ne amla ko ba cinikin yake so ba, ka ce gyatimarka tana isar mata sallama amma wai da gaske saya zai yi koko wasa yake da hankalinka. Faza ba ilai sai yaro ya tafi, wa akbarahu bi zalika ce wai imana ta ce tana gaida kai, tana maka sallama, kuma saya za ka yi da gaske koko ba saya ba ne. Faƙala lahu sai ce, eh ba saya zan yi ba. amma bari in gaya maka abin da ya sa inna bani isra'ila wato a cikin bani Isra'ila ne yuqtalu lahum qatilun za a yi wani kisan kai wa yatafaqahu bayanu qatili kuma za a tsaida ba za a gane bayanin wanda ya kashe mutumin ba ala tilkal baqara ƙarshe za a zaga komin nisan lokaci za a yi ta daurura ƙarshe akan wannan saniyar taka ne za a samu dalilin da za a gane wanda ya kar wannan abin kisan amma abin da nake maka albishir fala tabi'iha ko nawa aka saya kar ka sayar illa bil miskaha zahaban sai an sai an mata an mata fida irin fida nan da ake na fida salka idan aka yi sai a cika wannan fatar saniyar da zinare in aka cika damdam da zinare ya to shi ne cinikinta haka za ka faɗa kuma haka za a yi fa fa'ala ma umira bi sai aikata abin da aka umce shi shi shikenan walfata shi wannan saurayi shi ne ya samu wannan kuɗin kaga kaga kace ya ce ya sayar da dinare shida ko dinare goma sha biyu to abin da zai cika fatar saniya ai ya ku dinare dubu ma menene halin yaron in aka karanta abu abin da ake dubawa na farko yana da halin biyayya ya ci masa ko na biyu yana da halin kirki na ibada ko na uku yana da halin kirki na sadaka to insha Allah gobe mu tashi a ciki mun kai izu um da lokaci kuma mu bayanin biyayya wa iyayen da kuma ɗabi'ar irin ta wannan yaron da ake so matasa su Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira abinda ake samu na alkhairi na wannan wata Allah ka sa da mu abinda ake tsoron sa Allah ka kare mu Allah ka bamu damana mai albarka tunani da ake na wannan damana akwai bala'o'i a cikin Allah ka mana maganin sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bamu lafiya da zama lafiya Allah bamu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira Allah ba da lafiya a marasa lafiya mu da muke da lafiya Allah ƙara mana abin da ake samu a wannan wata Allah ka kasa da mu salata annabi goma goma sallu wa sallam sallu wa sallam sallu wa sallam sallu wa sallam ayatul kursi da laqad ja'akum qafa daya al hayyul qayyum la ta'kuluhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin walhuwa da bismillah marra uku Allah jaddada rahama a magabatan mu Allah ji kansu gaba ɗayan su Allahu samad Allahu samad Allahu samad falaki da nasu fatiha da salatul fatih min sharri ma khalaqa min sharri ghasiqin idha waqa min sharri nafasat ilahi an-nas min sharri bismillahir rahmanir rahim ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim صلى على سيدنا محمد آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العالمين والحمد لله الفاتحة